أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Qulub za mu tashi shafi na 70 shafi na 70 ya'kulu amama Allah ta'ala a qala asimul jazri ra'aytu fi an-nawmi anni laqitu bashar bin al-harith wa qultu من أين يا أبا نصر قال من عليين قلت فما فعل أحمد بن حنبل قال تركته الساعة مع عبد الوهاب والراك بي بين يدي الله عز وجل wannan ibn da ya sa za ka ga ibn baina ne baina yadai Allah azza wa jalla ya akulani wa yashrabani فقلت له فعنت قال آه علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه yana cin abinci a gaban Allah yana cin abinci a gaban Allah wani ya ji sai ya ce magana ta yi wani na bambara kwai ko? so ba ta yi bambara kwai ba ya kamata wadda ke da muka soma a karatun wannan littafi na an ɗan yi bayani a baya wato abubuwa da allah maɗaukakin sarki yake gwada wa mutane a cikin mafarki abubuwa ne na gaskiya mutane su san wannan wannan shi yasa kamar yadda aka yi bayani karye mafarki ya zama musiba idan mutum ya zo yana cikin manyan karya wanda za su jawo ɗan adam shiga wuta bai yi mafarki bai ce ya yi saboda yi wa Allah karya ne amma dan Allah ya gwada mutane abubuwa a mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace annabawa annabta ta wuce babu wani annabi da zai zo ya ce ba abin da ya rage sai dai ru'iyar saliha ya ce mafarki na gari shi ya rage Allah ya ringa wato ida tako amma duk takon da Allah zai ida ko ya aiko babu wani aiko wani annabi sabo babu aiko wata shari'a sabuwa wannan an gama shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da haka an gama amma bishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ringa wa mutane bishara kuma ga wanda yake karanta rubuce-rubuce na malumma da abubuwan da ke faruwa ai zai gane cewa da yawa ana mafarki kuma gaskiya ne irin mutanen da da suke ajiye kuɗi suke ajiye kuɗi a ƙasa mutum yana da kuɗi misali sai ya je wani rafi a hanyar suleja misali sai ya tona rami na inda ya san ba mutane sai ya birni yana nufin in wanda za su gaje shi sun so mai girma ya gwada musu to idan allah maɗaukakin sarki ya yi wato ikonsa sai suka rasu wasu sai ka ga a cikin bacci Allah sai ya sa mutumin sai ya ce ma ka je hanyar suleja misali nake yi fa na ka yi kwana kaza ka yi kwana kaza ka je daidai kaza ka tona rami za ka samu kaza to amma in ka je ka tona ka tono kudi za ka yadda ko ana ce za ka yadda mafarkin gaskiya ne na yawa tun da ka tono ka ebo na to akan samu saɓanni saɓanni kwatankwacin wannan wannan ba su lissafuwa na magabata watakila mu allahu alam wato shi kanshi sakon ma mutanen kirki Allah yake wa eh mutanen kirki Allah ya malaukakin sarki yake wa Allah ka samu a cikin su shi yasa amma dai a sani ba mafarki na gaskiya ma kana hadisan yuftara ba ƙarya bane na karkaje wasu suna magana cewa wasu ce wani abu a mafarki irin mafarki kawai mafarki a a mafarki akwai mafarki na gaskiya akwai mafarki na ƙarya akwai sururun mafarki wanda musulunci duk yayi bayanin su wanda kawai rudu ne idan zaka ga bai da kai bai da fasali zaka ga mutum yayi mafarki bai da wani ma'ana wanda shi yasa malumma wanda suka yi maganar mafarki suka ce a halin yanzu samun masu fassarar mafarki yana da wahala da haka yanzu abin da ya rage in dan adam yayi mafarki idan mafarkin alheri ne to shikenan sai ya ji dadi ya gode wa Allah sai kuma ya ba wa masoyin shi labari in yayi mafarki na abu mara kyau to yayi gumda bakinsa kar ya ga kowa yana iya yin sadaka ya ce ya Allah mafarkin nan da na yi idan alheri ne Allah ka tabbatar da shi idan kuma ba alheri ba ne Allah ka nisanta ni da shi ke nan ka ja bakin kafin shi amma lallai ana mafarki amma wasu mafarkin za ka tarar da ba su da abin nan akwai mafarki da ɗan adam yake saboda irin damuwar da yake wani ya taba zuwa wajen wani malami ya ce shi ana ta mabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya yi aka ce ko dai baka matsa da san nuna soyayyarsa bane ka matsa da tunaninsa da damuwa da shi yace ai yanzu sai ya kara dawa yace ai yanzu ya matsa ba abin da ke rin sai malami yace to abin da zaka yi ka samu wake a dafa maka wake ba ka gama in zaka kwanta bacci ka ci ka koshi can amma kar ka sha ruwa shine da yayi wannan da ya kwanta da ya ce shi ba mafarki zai mafarki gashi ne yana shan ruwa na gashi ne ya samu ruwa yana ta sha daman gwada sai ke ce to kana mafarkin abin da ka damu da shi na yau abin da ka kwanta da shi kake damu kar ka yi mafarkin sa da haka akwai kuma mafarki da Allah madaukakin sarki yake ba mutum kamar kyauta albishir bishara mafi yawan mafarki na albishir an fi yin shi bayan goshin asuba goshin asuba ka san bayan Allah sukan tashi a tsakiyar dare su yi ibada to sai kuma su koma bacci asuba ta same su ba sa zama ba su yi ibada har asuba ta yi a'a sukan koma bacci to a wannan tsakanin mafi yawan mafarkan suke faruwa eh na na na bushara kawai kai mafarki ga kanan a cikin aljanna ganka a cikin aljanna kana ta ciye-ciye da shaye-shaye eh to ya akulu amama Allah ta'ala yana cin abinci a gaban Allah madaukakin sarki kala asimul jazari asimul jazari yake cewa na kwanta bacci sai na ganni na haɗu da bashar bin al-harith wanda ya riga ya rasu da na ganshi yana tafiya sai na ce masa ina daga ina kake ya kai baban nasa sai ya ce daga illiyi nake ai san ina ne illiyi wa ma adraka ma illiyu kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun yace daga can ya fito yace sai na ce mishi to yaya labarin Ahmad bin Hanbal sai yace ai na bar shi yanzu na bar shi yana nan a gaban Allah gaban Allah tare da Abdul Abdul Wahhab Warraq su biyu suna gaban Allah madaukaki sarki suna ci suna sha suna ci suna sha a gaban Allah Allah madaukaki sarki a nan duniya ne ya sanya ba a gani shi saboda jarabawa amma lahira za a gan shi aljanna za a gan shi insha Allah mu ma za mu gan shi insha Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa musulmi cewa zai ga Allah hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbai cikin dare ranar dare ya kai sha hudu ga wata wata ya fito ya yi kau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalli sama sai ya ce wa sahabbai innakum satarawna rabbakum yace ku dinnan za ku ga ubangiji ku yace ka ba ta rauna hadal kamar yadda kuke ganin wannan wata gaddo za ku ga Allah yace la tuzamuna fi ru'yati ba ku turere ni ya ba wajen ganin Allah ba wanda zai kare wa wani wani yace na ni ban ganshi ba ko ka matsa a ba ko daya Allah ya samu ganshi ganin Allah ya fi aljanna dadi eh Allah madaukakin sarki ya samu ganshi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabbansa akwai sahabin da ya gaya wa sahabbai cewa Allah madaukakin sarki yayi masa tagomashi yace Allah baya magana gaba gaba da amma Allah yayi magana da babanka ya ga Abdullahi yace bayan ya rasu Allah ya magana da shi gaba da gaba yace tambayi me kake so a baka da haka duk abin da ake maganar lahira na karka kawo shi nan duniya nan duniya iyaka an iyaka nan duniya Allah ya gaya mana yadda aka kare da annabi Musa da ya ce zai ga Allah na shi yasa yanzu wanda ya ce ma ya ga Allah a wannan duniya ƙarya yake na shi ne kawai magana ƙarya yake duk da cewa to duk da mutane suna cewa wasu mutane Allah kenan zai ga Allah shi wataƙila wani bukatan mutum ne Allah shi na ya gan shi in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki shi ya ba mu labari annabi Musa ya ce zai yana son ya ga Allah rabbi arini anzur ilaik ka duba annabi Musa fa kalimullahi ne ba shi fa kullun yana magana da Allah yana gani suna magana da Allah amma dai da ya ce ran Allah ina son na ganka sai Allah ya ce masa lantara ne a wannan rayuwa ta duniya ba za ka iya gani na shi ne sai Allah ya mar jarrabawa ya ce walakin min zur ilal jabal ya ce amma ga dutse nan ka kalle shi fa in taqarra makanahu fa sawfa tarani idan ka iya wato idan ka iya kallon dutsen nan dutsen na nan shi ya iya daukan abin da za a sa masa na hasken zatin Allah to shi kenan za ka iya gani wato idan ka yayi ƙarfi Allah madaukakin sarki ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah hasken zatin Allah ɗan ɗin ya taɓa dutsen nan annabi Musa ya kalli dutsen nan ja'alahu dakka'a sai wannan hasken zakin Allah ya mai da dutsen ya zama gari annabi Musa da ya ga dutse ya zama gari shi kuma bakar Musa ta ika sai faɗi ya suma to kai mun kai kashi da nama na da abin nan dutse ya zama gari a kaga akwai bayani amma da ya shi ma da ya farfado falamma a faka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin ya Allah na tuba wato maganan ganin ka nan babu eh na tuba kuma ni ne farkon masu mika wuya to ya mika wuya da ka lahira za a ga Allah madaukakin sarki shi yasa mafi yawan abin da ake gani na mafarki labari ne na barzakhu labari ne na can Allah madaukakin sarki ya ba mu sa a gufira liman tabi'a da nazatun وقال أبو جعفر السقاع رأيت بشر بن الحارث في النوم بعد موته وقلت يا أبا نصر ما فعل الله بك قال ألفت ألفني ورحمني وقال لي يا بشر لو سجدت لي في الدنيا على الحجر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادي منك وأباها لي نصف نصف الجنة فأسره فيها حيث شئت ووعدني أن يغفر لمن تبع جنازتي فقلت ما فعل أبو نصر النجار فقال ذاك فوق الناس bi sabrihi ala bala'ihi wa faqrihi qala abdul haq la'allahu arada bi qawlihi nisfa al-janna nisfa na'imha li'anna na'imaha nisfan nisfu al-ruhani wa nisfu al-jismani فينعمون أولا بالروحان فإذا رجت الأرواح إلى الأجساد أضيف لهم النعيم الجسماني إلى الروحاني وقال غيره نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل وحظ بشر من وحظ بشر من العمل كان أوفى من حظه في العلم والله أعلم Allah ya gafarta wanda suka bi jana'izarsa wanda suka raka shi bayan ya rasu duk wanda suka raka jana'izarsa Allah ya gafarta musu gaba daya ya musu gafara to kaga jana'izar da muke rasawa rakawa mu ma Allah ya sa ya mana ya mana gafara shi yasa in kaga an yi rasuwa ka dage ka ka bar kasuwa ka kula shago na ka je jana'iza akwai kuskure da muke a wannan musamman Abuja nan sai kawai mutum ya rasu ka ji labari sai ka ga mutum ya doza ina nufin daga can nake ko ya ce zai tafi kasuwa ko ya ce zai tafi ofis ya tafi kawai saboda yana gani kamar ba haka ba kai ma an ka mutu aka tattafiya za ka yi ba kamata bi mu sudan ba yadda kai ba haka za ma ba dai da ka ji da ka mutu da an ce ka mutu sai mutum ya ce kai ya yi zan tafi suleja shi da haka yadda kake dagewa wajen zuwa jana'izan mutane haka kai ma za a dage alheri ne mutane su taru wajen jana'izan mutum hadisai guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallama da yace mutane arba'in waɗanda ba su shirka da Allah babu wani musulmi da zai mutu sanan mutum arba'in waɗanda ba su tarayya da Allah su tsaya akan kabarinsa akan gawarsa duk abin da suka roƙi Allah Allah zai amsa musu in suka ce Allah ka masa gafara sai Allah ce na ma gafarta masa Allah ka ji ganshi na ji ganshi ka sashi aljanna na sashi shikenan komai ya kare wata bai kira masu shirka ba kuma sai kira mutum ɗari a samu mutane ɗari su tsaya kan gawo mutum in sun roƙi Allah ya ba da ceton shi wannan fa ana maganar musulmi ba ba na nufin wanda ya mutu yana shirka ba wannan mutu ya mutu yana shirka ko duk duniya aka taru Allah ba zai mara gafara ba Allah kiyaye yanzu kafiri in aka kawo shi idan da za a taru da limamin Makka da limamin Madina da limamin Baitul Maqdis da jama'ar kowane gari a yi ta mara addu'a Allah ba zai karba ba na dan saboda kafiri ne baya cikin ne baya cikin lissafi da ka ana maganar musulmi Allah ka tsare mana musulunci Abu Ja'far Saka yake cewa na ga Bashir dan Haris a cikin Bauchi bayan rasuwarsa sai na tambaye shi sai ya kai baban Nasar me Allah ya ma wato bayan ka rasu me ka samu a wajen Allah yace Allah ya sassu samu Allah ya mun rahama Allah ka sassu samu Allah kai mana rahama yace mun yace Allah yace mun ya kai bashar da ka inda a ce ka sa goshinka a duniya ka yi mun sujjada a kan dutse ya ce da ba ka ba da godiyar da ya kamata ka baya ba na irin yadda na sa bayan Allah suna tare da kai wato duk ni'ima ka san ni'imomin Allah duk ba ma lura da su Allah ya haɗa ka da makota masu kirki ma ni'imar Allah na? Allah haɗa ka da abokai na kirki nimar Allah Allah ya haɗa ka da ko mai wanda an baka baka gani sai kaman ga kaman wani rajin ka ne ko ha na ana gaya ma abubuwa da yawa wanda mutane ba sa kawo tunanin su kwata kwata kawai su ɗauka wani wani haƙƙin su ne kawai ai haka in da haka ni'imar Allah da yake wa mutane suna tsewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku tsaya ku diddige ni'imar Allah guda ɗaya ma ba za ku iya lissafa ta saboda Allah yana yi ina da ni'imomi ai iska kan kowa ya san ni'imar Allah ce tunda da an maje ma baki yanzu dole ka gane cewa na ana shan ana ni'imar Allah ce akwai abubuwa wanda suke da nisa da adam baya tunani ba muna zuwa mai fitsari ba sadai suke tuna cewa ni'imar Allah ce Allah ya barka kai fitsari ai wani yana garadi shi ne ai kawai in yaje ya tsula fitsari ya fito na sai ranar da Allah ya hana fitsarin fitowa na zai gane a ce kai ni'imomin Allah suna da yawa na duk abubuwa suna na wanda dan adam tunanin shi baya kaiwa kansu yana ga kawai wani radi shi ne kawai in yaje fitsari ya je kawai ya fito to nan fitowar nashi ma Allah ne yake bari shi ya fito in Allah ya ba mutum lafiya an ba da kisa wani tsoho da ya samu ciwon fitsari ya je asibiti aka ce a lokacin sai ya biya dubu saba'in sai ya biya dubu saba'in saboda ya kasa fitsari ana magana za a masa operation a fitsari ya fito da aka kawo marbin shine ya fashe da kuka mutane sun ɗauka bai da kuɗi ne ana cewa baba ba damuwa za a yace a a yace shi ba yana da kuɗi ce ba wannan bane yace ya tuna ne ya tuna ne yana ta tsari kullum fi sabilillah shekara ta shi ma ya fi saba'in yana ta fitsari furi ya ce yau gashi zai yi fitsarin dubu saba'in na dubu saba'in ha to haka yake jarrabawa ce da haka Allah madaukakin sarki ya yi mana ni'imomi Allah mun gode Allah muna gode ma kan ni'imar da muka sani da wanda bamu sani da akwai da yawa mun san su Allah duka mun gode ma to shine sai yake cewa na yake cewa tsayar da karatu na ya fara tunanin wani abu ana karatu wallahi na'am yace da kai yau da baka bada godiyar da ya kamata ba sai yace kuma Allah madaukakin sarki ya halatta mini wato rabin aljanna nayi ta yawo a cikin ta ina kai kawo ina shakatawa a cikinta kuma ya yi alkawari Allah ya gaya mun duk wanda ya raka gawa ta ya mar gafara sai ne sai da kin tambaye shi na ce to yaya Abu Nasr al-Najjar fa sai ya ce ai wannan yana wani matsayi babba Allah ya ba shi wani babban matsayi saboda haƙurin da yake da shi akan jarabawa a duniya da kuma haƙuri da yake da talauci an gani haƙuri da jarabawa shi ne bala'i da kuma haƙuri da talauci kar mutum ya ɗauka irin haƙuri a kan waɗannan abubuwa kamar ya yi su sun wuce Allah zai biya na da haka ake son talaka mai haƙuri ba ba an ce talaka mai haƙuri ka ƙi zuwa neman abinci ba na ba shi ake nufi ba za ka ga mutane sun tashi neman abinci amma kowa da yadda Allah ke azurta shi wani zai yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari amma ina saboda kowa na samun rubutun Allah to wasu Allah yana jarabar su da arziki wasu kuma sai Allah ya jarabe su da talauci eh da yawa Allah sai ya jarabe su da talauci wasu da yawa kuma Allah ya jarrabe su da arziki to su wasu arziki godiyar Allah da za su yi da arziki shine su ringa bawa mutane kun gane su ringa sanwa mutane su ringa alheri suna taimakon mutane suna taimakon makwabta suna taimakon abokai suna taimakon iyaye suna taimakon kannan yayi uban kannan uwaye ga sunan dai har a zo kan waɗanda kawai Allah ya sanya rayuwar suna kusa da su dumi arzikin da baya haka wallahi arzikin sa ya zan zai zan masa damuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake kun ga wannan arziki ce damuwa ce ran tashin kiyama yace matsala ce wallahi yace sai dai wanda ya haka yayi haka yace an yamini bi wa an shimali yace sai mutumin da ya ringa bude hannunsa yana kyauta dama kyauta hagu kyauta gaba kyauta ba shine kadai arzikinsa ba zai zama su damuwa ba ran tashin kiyama amma arziki jarabawa ne to kai da za a tsaye ka yanzu Allah ya baka biliyan ɗaya ya ce za ka je ka lissafa da ka samu ya za a yi na ai akwai aiki talakawa da suka yi haƙuri suka bi Allah to su ne aka ce za su shiga aljanna sai zai shekara arba'in a cikin aljanna masu kuɗi ba su shigo ba eh amma ba talakan da ya ba Allah kar ka ɗauka ko don baka da kuɗi sai a za ce zo talaka shiga aljanna a ba haka ba ana nufin talakan da ya yi Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma waɗanda za a tsayar da su masu wadata a duniya ya ce amma 'yan wuta an riga an wuce da su da haka ba wai wuta za su shiga ba a za su ɗan jila ne yadda suka more a duniya talaka bai more ba na da shi kuma ya ɗan shiga aljanna ya ɗan more na kamun su kuma su ɗan sutar su shigo shi ne za su jira da su kaga shi kan shi talaucin yana da yana da rana ba abin da bai da rana eh amma in talauci zai ja ma musifa ka rabu da Allah to gara ka samu kuɗi na eh ka san da yawa ba ka iya haƙuri da talauci talauci da zai ja mutum ya ringa cutar mutane ko ya ringa satan kayan mutane ko ya ringa zamba ya ringa ƙarya wannan ba kyau to wannan ya zama musifa gara ma ka tashi ka samu kuɗi na ka zama ka bi Allah da shi kawai abinda za ka kiyaye wajen neman kuɗi ka nemi halal yi ne kawai to shi ne abdulhaq yake cewa abinda yake nufi da rabin aljanna da yake an halatta masa ya ce wato rabin jin daɗin aljanna saboda jin daɗin aljanna kashi biyu ne akwai na rai akwai na gangan jiki to na gangan jiki yake nufi ya ce saboda wannan rayuwa na rai yake nufi saboda wannan rai kace rayuwar da ake na barzaku amma ne rayuwa ta gangan jiki a shiga aljanna a ce wato physical wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai jagoranci mutane shi ne zai so ma shiga amma haka Allah kabarinka Allah ya budo aljanna a budo ma ka ci dadi wannan a nan duniya ma Allah ya wawo su yace sai in kuma aka lokacin da aka mai da rayuka a cikin jikuna to shikenan sai a tsaro kuma jin dadin gangan jiki a hadu da na rai yace wasu kuma suka ce ni'mal aljanna ya danganta da ilimi da aiki to shi bishar din ya yayi aiki ne wato ya samu rabo wanda yake mai mai girma wato na aiki kuma da rabo da ya samu na ilimi أقربكم المصارع إلى طاعة الله وقال بعض الصالحين رأيت أبا بكر شبلي في المنام وكأنه قائد في مجلسه بالرصافة للموضع الذي كان يقعد فيه وإذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان حسان فقلت إليه فقمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له من أقرب أصحابك إليك قال ألحجهم ألهجهم بذكر الله وأقومهم بحق الله وأسرعهم مبادرة في مرضات الله wato wanda suka fi kusa da ni su ne suka fi wato yawan yi wa Allah biyayya wasu daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata ke cewa ya bayan ya kwanta bacci sai ga abubakar shabuli a cikin bacci ya ce sai na ganshi kamar yana zaune a anguwarsu na rusafa inda yake zaune a wajen da yake zaune haka ya ganshi inda ya saba zama ya ce sai na ganshi ya sha kwalliya bayan ya rasu kenan ya ce sai na tashi na je wajen shi na yi masa sallama na zauna a gaban shi sai na ce masa a cikin jama'a wane ne suka fi kusa da kai sai ya ce mun wanda suka fi ambaton Allah alhajuhum bi zikrillah wanda suka fi yawan ambaton Allah yace da kuma wanda suka fi tsayawa tsaye ba da haƙƙin Allah da kuma waɗanda suka fi gaggawa wajen wato aikata abin da Allah yake so wannan kuma kowa ya san wanda ya zama mai ambaton Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sabaqal mufridun yace masu sun gabata waɗannan aka tambaye su waye wannan mufarrijun wani ta riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce sune azzakirun Allah kaseeran wazzakirat wanda suke ambaton Allah da yawa mazaje da waɗanda suke ambaton Allah da yawa mata shi ambaton Allah wato daraja ce shi mutum Allah ya bashi dama yana ambaton shi a kowane lokaci yayi sa domin zai samu matsayi babba a lahira ambatan Allah Allah ya yi umarni a ambace shi yawa ya yi hallazina amanu zikurullaha zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku wannan da kuka imani ku ambaci Allah ambato mi yawa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar amma shi dan baya so baya so sai ka gum ka rasa me zaka yi amma yanzu za samu lagon mutum da ya hada mu da whatsapp na ya hada mu da facebook yawa yanzu da alkur'ani da wayarka wanne ka fi dauka na idan da za a yi maka shari'a ce to a duba a gani sau nawa ka karanta alkur'ani da sau nawa ka karanta messages na? ba haɗi ba? idan yadda ka damu doyin ka damu da alkur'ani da yanzu ka zama wali na? eh ka gwada a ce bi in ka duba wayanka to za ka duba ƙur'ani yawan yawan in ka duba wayanka so goma rana za ka duba ƙur'ani so goma da za ka zama waliyin Allah wani fashi da ƙur'ani sai azumi wallahi shi kan kawai ya ɗauka da azumi ne ake na eh mai ƙoƙari da azumi wallahi ba garamin kuskure ba ne Allah maɗaukakin sarki yana kallon kowa to magana shi ne ba ruwanka da ita ko za a ku haɗu na aka je wajen shi nan gaba fa za ka waye gari ba ka da kowa sai Allah in ba ka gane kalmar ba ka da kowa sai Allah ba sai ran da aka haka a kabari wallahi ba kowa ba kowa kowa ya tafi ya barka ba an kama da kai daga kai sai aikinka sai Allah kuma lokacin ko subhanallahi ɗaya ba kai saka faɗa ba wallahi ba ko Allahu akbar ba kai saka zaka ji ana kiran sallah ba kai saka nana ta ka san zaka ce tunda kana kwance ne a kabari ce Allah dan ya so mu kiran sallah kai ma zaka so mu bi ko a nan duniya ake yi zaka ka ka bi anan amma Allah ka shiga kabari da ce Allahu akbar kwa ɗaya ba ka iya faɗa ba saboda an gama aiki kawai sakamako ne lahira sakamako ne kaga yanzu ne lokacin aiki Allah ba mu iko yi Allah ba mu iko yi yanzu kun ga mutuwa fujua ake yi wallahi mutuwa fujua kusa fujua Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana roƙon Allah ya tsare shi mu ma Allah ta tsare mu amma Allah ita ake yi yanzu yanzu mutum yanzu yanzu baya yanzu yanzu yana nan yanzu baya shi kenan ya tafi kuma babu abin da za a daina bayan ka mutu duk abin da ka sake ya hana ka bin Allah to wallahi mutum yayi yayi wawa saboda ba za a daina komai ba komai da ka sani wataƙila ma sai ranar da ka mutu ma za a so mu sabo na idan ofis ne ya hana ka bin Allah in ka mutu ba za a daina da wuya ma ka ga wanda ministry ya yi an rufe da ka mutu kwana rufe to ka ji ba wani ya ce wani na na mana addu'a ka mutu ya hausa ɗinka da haka kawai mutum ya sani ya duk abin da ake yi to ya tsaya ya bi Allah yawa a yi ta yi da a yi ta yi da kasuwa da ina ne karko na abu ya hana mutum bin Allah saboda komai zai dawo bai da kima komai zai dawo bai da daraja kana ji kana gani komai za ka basu abinda dan adam ya fi so ya fi so dai a rayuwar shi ai in ka a duniya babu kaman kuɗi ko ko akwai na ku gyara mun mana na babu ko to lafi kudin da ka tara kana ji kana gani zaka mutu ka bar su na kana ji kana gani ga daloli ga nerori ga kana mutu ko da ke an ba mu labarin wani mutum Allah ya kiyaye shi da zai rasu sai yana wayo kudi na wallahi yana ta ba ana asibiti ma yana yayyo kudinsa ana ce masa baba ba wanda ya taba ma kudinka suna nan har ma wai sai a ebo kudi da ba ma nashi ba sai a nuna masa a ce ga su sai kama wannan musiba musiba ce wala haka ya rasu ga kudin na su da mun kudi a musulunci kashe su ake kudi ba shi dama Allah bai tsaro musulmi ya zo ya tara kudi ba ko kaɗan ba tsarin rayuwar musulmi ba ne Allah ya yi ka nemi kudi tabbas amma sai ka yi ba ka ci abinci ka yi sutura ka yi gida ka sai mota duk musulunci ya yi na ka taimaki yan uwa yawa amma magana wai ka yi ta samun tara kudi a banki na kana kai miloniya kai biloniya kai waye duk wannan sharin shaɗin ne ba ku ce mun a'a ba Allah sharin shi ne Allah bai yi ba abinci kuɗi ake ake yi da su ko in ka samu ka kashe ana ɗan ajiye abin da amma ajin da za a na ɗan ci abinci da na amma ba irin yadda ake tarawa za ka mutu kuma ka san wani abin damuwa in mutum ya tara wannan kuɗin sai shi ɗin ya hana shi alheri wallahi ba ya bari saboda mai an yi bar shi yana alheri zai haye tsara shi sai ya sanya masa san kuɗin sai ya sanya masa lissafi idan yau miliyan ɗari da hamsin ne da shi sai ya sa masa damuwan yaya za a yi kuɗin shi ya zama miliyan ɗari biyu da haka haka zai yi ta share wata da watanni yana ta ƙoƙari in sun zama ɗari biyu shi ɗin ya zo ya ce ya za a yi ai wane ya fi ka wane yana da miliyan ɗari biyar sai hankali shi ya tashi ya yi ta bugawa su zama ɗari biyar su zama biliyan ɗaya sai ya zama biliyan sai shi ɗaya zai ce masa talakan banza Allah haka ke gaya musu Allah sai ya gwada masa wani mutum wata biliyan goma ne da shi da ka ga akwai sauran aiki na ya mana kana da biliyan ɗaya kana neman miliyan goma ai ka ga akwai aiki da haka sai ka ga mutum ya ƙara himma kuma wallahi da zaka da zai samu biliyan goma sai shi ɗaya gwada masa mai biliyan hamsin kai talaka ne haka da komai kuma haka zai yi ta hayaniya na har ya mutu haka kuma ake wallahi haka ake sai kwatsam mutum sai ji shi ga mala'ikan mutuwa ya gama wahala ya gama wani kuma ma a wajen neman kuɗi ko sallah baya yi eh wani waje neman kuɗin yaki halal yaki haram ya tattara ko me zai siya ya zo ne ta da biliyan ɗaya me zai siya me za a siya da shi na ba ku faɗa ba furofati e furofati na furofatin na nan ana kasan garin nan garin nan abuja allah da ya ba mu sa allah ya samu gama lafiya ku ce amin yanzu ka shiga su mai ta masu asa koro akwai properties wanda su yi shekara ashirin ba a shiga ba shekara ashirin an gina ba wanda ya shiga na? rai? eh akwai da su yi shekara goma har wanda ya gina ma zai zo ya mutu sai dai ran da magada suka kama rigima shi za ka gina gidan da yawa sai da suka mutu aka gane gidansu da yawa zan zo gado to inda ma a ce bayan wannan ba properties ba akwai wasu katabaran masallaci na da aka hada da shi da sai a ce abu yayi kyau na eh da sai a ce madalla saboda yanzu an je inda da an yi masallacin da an more shi ne lahiya amma ka tabi kawai duniya ga ta duniyar abinda take yi ga tsufa tsufa ka san tsufa matsala ne in mutum ya tara kudin ya tara yana ta ɓoyewa yana ta harkan kwana guda sai ka ga ya langwabe ya dawo banda asibiti kuma bai da aiki ya je nan ya je nan ya je nan kuma yana jiran nan kawai ana jiran kwana ya cika kawai zai kaji an ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan bala abun da ka in Allah ya baka dukiya ka yi aiki wallahi ka nemi aljanna da ita ka gina lahirarka da ita shine abin da zai ba amfani kuma yadda ake gina lahira Allah madaukaki sarki yayi ta cewa wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu shine ya dace da duk wanda Allah ya bawa dukiya kuma wani abin da masu dukiya ba su gane ba cici da dukiya bai sa dukiya ta kare ba za Allah sallallahu alaihi wasallam har rantsuwa da Allah yace ma naqasat malu min sadaqa yace na rantsi muku da Allah wata ruwa hadisi ma yace salasatu uqsim alaihinna yace akwai wasu abubuwa guda uku na muku rantsuwa akai su da Allah cikin su sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na kasar malu min sadaka sadaka ba ta taba rage dukiya ba wai dan kana sadaka kudin kai kari hasali ma tsara shi take kana cin kaji dan kana sadaka sai ka daina cin kaji na me za ka ringa yi me sadaka za ka ana kai sadaka za ta sa ka samu rabauta ne to shi kuma shedan baya so baya so shi yasa yake hana ashadanu ya idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shi shedan ya mai muku alƙawarin talauci cewa in kai yakin alheri za ka talauci akwai wanda kuma sun je daman dukiyar tasu kawai ta duniya ce wanda da ya je aka yi masa tsafi akwai wanda sun samu kuɗi saboda sun yi tsafi kuma ba wai sun manta ba wai dan sun yi tsafin ba ne ba da sun yi haƙuri za su samu lokacin ne bai yi ba amma suka yi rashin sa'a suka je aka haɗa su da matsafa wani sharri da irin wannan tsafin ma sai ka tarar da sallolin mutum ne sai a ɗauki guda ɗaya ce bar da ita wallahi na na to kaji amma sada ta da asar ma ake ɗauka eh dan mutum ya zama complete dan mutaman eh ai shine ai shine Allah za a ce ma to an ide da shi ka samu amma sirrin da kai sallar la'asar to zai barka da ta raka ga mutum shi kenan kafir kafir kafir kafir ba na haka ne zai rayu wallahi akwai wanda za a ce masa ba kai ba aikin haji haka ne ba kai ba kaza dai wani abu na alheri to kuma mutum in bai gane me ya duniya ba me ma za a wa duniya haka duniya ma an kama haka me za ka yi kwana nawa za ka yi me ake a duniya ne ba ma abin da ake a duniya bannan da safa mu ba abin da ake ana karyawa da safe na na a karya da safe a yi wanka a sa riga a shiga mota a je ko ofis ko a je kasuwa na a samo kuɗi a gaji a dawo a kwanta a sake cin abinci a ƙara barci a tashi a yi wanka tun ake na ba wani abu ai haka ake ta yi ake ta daren yake ta tafiya lokaci yake ta tafiya da yake haka Allah ya tsara duniya daɗi yana lahira Allah da kanshi ya ce wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu lahira nan ne gidan daɗi nan ne zaka je ka ji daɗi inda mutane sun sani Allah ya samu ji alhamdulillah alaikum assalam amin ko ku ci abin da yake Allah ƙara mun lafiya to kuma Allah ƙara muku lafiya na'am idan bai samu abu kaza ba ka juya maganan ne ko dai haka ya faɗa saboda ai yanda ake bakance na kaman kishiyan haka ne na cewa in na samu abu misali a ce mutum yana neman barnama misali yana neman kwangila misali ya ce in Allah ya sa na samu to na yi alkawari zan je haji haji ina ga haka ake bakance ba in ban samu ba na shi in bai samu ba ha to to ai ai wannan da hankalinsa kuma eh a abin tambaya ne ai saboda ai aikin haji aikin alheri ne misali ka kalli maganan na aikin alheri ne da kuma ya wuce a ce wai kaman kaman punishment ne a yanda yayi na kaman ya je ne a matsayin punishment ka gane kalmar maganar ma ita ake hadi ya wuce a yi haka misali mutum kamar fa misali ya ce mutum ne ya ce ma in ya faɗa kwata zai je aikin haji a wai misali in mutum ya faɗa ka ka ji maganar ta yi wani na yawa da aka cewa ake in an samu wani alheri za a yi wani aiki na alheri wannan shine na yawa ba aka ba aka sin wannan ba daga faɗin wannan ma kuskure ne eh da na bari ya gama na na na na ya ce mutumin da yake karantar da yara zai iya a rana zai iya shiga aji hudu ya koyar da wannan ƙur'ani ya koyar to ya shi matsayinsa shi ai yana karatun ƙur'ani shi ai mai karatun ƙur'ani karantarwa ai babban abu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alherin ku waɗanda suka koyi alqur'ani suka koyar da shi da haka shi wannan akan aiki yake amma duk da haka ringa samun lokaci a ranar yana karantawa shi ya fi alheri na alaikun su amin na zai biya a lahira ƙwarar da su shi kudin nefa za a biya a lahira sosai ma na ai ba shi ne in ana bin mutum kudin nefa ya yi ma zai biya kafin ya mutu da kudin wata board na ai ba shi ne ai ba shi ne da haka ba shi ne ba gudu zan da wanda suka karfi kudin nisal nisal ne kuma nisal ne ko eh nisal nisal to shi ma bashi ne shi ma dai a maida musu kayan su da mun da sunan bashi mutum ya karba haka kuma aka rubuta da haka za a abin nan shi lahira in ba dole ba kakkaje da bashin kowa wallahi Allah ya raba mu da bashi ko na kowa kai ka je lahira kana bin bashi ma shine alheri gare ka kuma na kama da kake bi in ka yaji ya kuma alheri mutum ya je lahira wanda yake bi bashi ya yafe musu shi ba abin shi wannan ya je lahira ya sa eh amma kada ya mutum ya dauka basu suka da ake karba wai ba zai biya ba zai biya shi yasa ma in ba da dole ba karkaci eh in ba da dole ba karkaci wallahu alam na'am ina zuwa assalamu alaikum wa Na'am, ‘yan ƙananan yara idan suka da su kafin su balaga, Allah yana ba su aljanna ne e, duk da cewa malaman musulunci sun yi saɓani. akan matsayinsu akwai hadisi da ya ce annabi ibrahim yana da wata makaranta na kananan yara wanda kuma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wato idan dan mutum ya rasu kafin ya balaga shi dan ma shi zai ceci ubansa da uwarsa ranar tashin alkiyama ka gano duk yan aljanna sa'annan duk yaro da ka zani duk bai zama in bai girma ba ko dan arna ne musulmi ne eh duk wani yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra yace duk wani abin haihuwa da ka sani ana haihuwa shi musulmi yace illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani sai da iyayen shi ne ya musulmai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majushe su ne wannan kuma sai ya girma to akwai malumman ne da suke cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da kowa zai yi in ma da mutum ya girma in musulunci zai Allah ya sani ba sai ya girma yayi Allah ya sani ba Allah ya san komai dan haka suke cewa ran tashin alkiyama Allah zai tara ƴaƴayen yara ƙanana sai ya ce musu ku tafi wuta shi kenan duk wanda da ya girma zai zama musulmi zai kama hanya manu Allah sai sun kama hanya sai Allah ya ce to duk waɗannan da suka kama hanya a wuce da su aljanna sai ‘yan daru ko gane wanda su ba su tafi ba su ne su kuma da sun girma duk kafirci za su amma duk wannan maganganu ne malamai in ka tsaya da mutum hujjojin suna da wahala amma dai abin da ya zo tabbatacce a hadisi duk yaron da aka haife shi musulmi ne wallahu a'lam na'am wa alaikum assalam na'am tsara minti uku mu tashi na'am na'am menene hukuncin musulmi da baya sallah sunan shi kafiri Ah, ah. aba malam a shari'ar musulunci ku ji yana- ku ji wata magana a shari'ar musulunci akwai shari'o'i da hukunce-hukunce da ba mai yin sa sai alkali kwata-kwata shi yasa ka ga shari'in yi wa musulmi sallah in ya mutu sharaɗinsa shine wani ya taɓa ganin shi ya yi sallah sau ɗaya a kun gane aka ce ga wani ya rasu abinda yake a kanmu mu bincika musulmi ne a ce e ba wai wani yana zuwa masallacin ba ko ba za yi ba ruwanmu da wai yana zuwa a'a an taɓa ganin shi ya yi sallah sharaɗin yi masa sallah jana'iza kenan na musulunci in wani ya ce eh last two years misali mun yi azhar da shi shikenan ya gama qualify za a mar wanka a yi mar sallah a mar komai wannan sauran ya rage tsakanin shi da Allah ai an gane da haka wannan kai musulmi zaka kashe shi da to ne dai ya taba sallah wannan ba daidai ba ne wallahu ala sabinci daya na'am na ƙarshe da kuma shi amin a'a ba za su ceto su ba shi sharadin ceto da yara za su yi musulmi za su ceto duk ceton da za a yi a lahira za a ceci musulmi shi ne duk ceto sai dai a sani cewa duk kiristoci da ka sani wanda suka bi annabi isa su musulmi ne duk yahudawa da suka bi annabi musa duk musulmi ne na sunaye ne ya sha bambam ba su zama ba musulmi ba sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka gibin shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai ji an aiko ni ba yahudi ne ko ba nasara da imani da ni ba face ya zama dan wuta wannan shi wallahu a'lam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودبر اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا عن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من تحتنا اللهم اغفرنا ومن جميع ما علينا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في ايادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. نعم